إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الراشدين وأتباعهم إلى يوم الدين أما بعد فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها رواه مسلم قال القرطبي رحمه الله تعالى وإنما كان ذلك لما خصت به من العبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وظهور شعائر الدين وحضور الملائكة انتهى كلامه فلهذه المهمة وغيرها أمر الله بها أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه قال السعدي رحمه الله تعالى هذان مجموع أحكام المساجد فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة وتنظيفها من النجاسة والأذى وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا يحترزون عن النجاسة وعن الكافر وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الصوت بغير ذكر الله تعالى انتهى كلامه أيها المسلمون مكانة المسجد عظيمة وشأنه جلي وفضله كريم ووظيفته لا تعد ولا تحصى بل كل خير كان المسجد بعثته وكل شر كان المسجد مستأصله قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة وأخذ الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم وأما وظيفة المسجد فمن جوانب متعددة والوظيفة التعبدية تتمثل في البناء والصلاة والقراءة والذكر والاعتكاف وغيرها والوظيفة التوجيهية تتمثل في إقامة الحلق العلمية والالتقاء بالمفتين والاستماع للوعظ والتشاور وغيرها والوظيفة الرقابية تتحقق في, في النذارة المبكرة للمجتمع عن وجود سوء قادم إما انحراف في الفكر أو انقسام في الرأي أو خلاف في الأمة أو تفشي جهل أو أي رذيلة في الخلق والسلوك والدين فالمسجد يصحح الآراء ويعمل على تثبيت القلوب ويبطل الشائعات والشبهات ويحفظ كيان الأمة والوظيفة الاجتماعية في إيقاء التعارف والتآخي والتآلف وإخراج للأجيال القادمة المسلمة لاستمرار سلسلة الخير وكل هذه الوظائف بانتظام دقيق وانضباط شديد فجزى الله الإسلام عن الأمة خيرا فلأجل هذه المهمات والوظائف والغايات وغيرها كان المسجد أول شيء بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم فور قدومه المدينة لما نزل في أعلاها فأمر ببناء المسجد فأمر إلى بني النجار فقال يا بني النجار فامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله كما رواه البخاري فعلى التعاون الأخوي والعمل الجماعي رفع النبي صلى الله عليه وسلم أركان مسجده العظيم يعمل هذا المشروع العظيم والخير المبين ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المسجد ورغب فيه كما أمره به ربه في كتابه فقال بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه من بنى لله مسجدا ابتغاء به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه وعند الترمذي من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة وعند أحمد والطبراني ولو كمفحص قطاه وقال عليه الصلاة والسلام إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه وحسنه الألباني عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu mai batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle bawansa ko ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa tsarkaka da sahabbansa shiryayyu da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya uwa na musulmi ya uwa masu albarka wannan kutuba tamu yau mana 24 ga watan jumadar ula hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 a gida miladiya yau bakwai ga watan daya shekara ta 2021 wannan khutuba ɗoriya ce ci gaba ne akan khutuban da ta gabata satin da ya wuce idan 'yan uwa ba su manta ba satin da ya gabata mun tattauna ne akan masallaci da mahimmancinsa da darajansa da kimansa da irin yadda masallaci yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran khalifofinsa da sauran khalifofin musulmi da shugabanninta da irin yadda magabata suka ɗauki masallaci da irin rawan da masallaci ke takawa gurin gyaran al'umma daidaita al'amuran al'umma da gyatta musu addininsu da daidaita musu rayuwar duniyarsu mun ji bayanai akan wannan to wannan khutuba dori ne akan wancan abinda wannan khutuba take cewa shi ya inganta a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito da waɗansu daga cikin malaman hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa mafi soyuwan garuruwa a wurin Allah mafi soyuwan bigiri da filaye a wurin Allah sune masallatai mafi kyaman wurare a wurin Allah kuma sune kasuwanni al'imam al'urtubi da yake sharhin wannan hadithi yake cewa an keɓe masallaci da wannan daraja ne cewa masallaci shine mafi soyuwan wuri a wurin Allah ga baki ɗaya saboda irin abin da aka keɓe masallaci da shi na daga dangogin ibadu daban-daban daban-daban mun kawo da dama daga cikinsu a satin da ya gabata idan ba manta ba to saboda waɗannan ibadu da ake yi a masallaci da sauran zikirora da ake yi a masallaci da tattaruwan musulmi da kuma bayyana sha'ira ta addinin musulunci alamomin da ke nuni akan musulunci da kuma ƙarfin musulunci da rinjayensa irin kiran sallah da za a ɗaukaka sauti da ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadun rasulullah wanda duk wanda ya ji wannan kiran sallan cikin halittu sai ya ba da shaida a gaban Allah cewa an shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan sha'ira ce daga cikin sha'irar islam manyan alama ce daga cikin alamomin da ke bunƙasa ya nuna ƙarfin addinin musulunci to haka nan kuma da irin yadda mala'iku suke halartar masallatai mun sani cewa idan masallatan juma'a ne kamar irin yau yanzu haka magana nan da ake yi ko kuma jim kaɗan kafin wannan kuɗubar mala'iku suna nan a ƙofofin masallaci wanda ya zo daga farko suna mishi jinjina da addu'a ta alkhairi wanda ya biyo baya suna mishi addu'a da jinjina ta alkhairi mala'iku ba za su tashi daga ƙofofin masallaci ba har lokacin da liman ya zo ya hau mimbari daga nan sai su naɗe takaddun aikace-aikacen su wanda sunan shi ya riga shiga ya riga shiga wanda kuma sunan shi bai shiga ba sai dai kuma ya kirdaci sati mai zuwa mala'iku suna halarto masallaci ranar juma'a hakanan suna halarto masallaci ma a kowace sallah ta farilla domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka kawo hadisi satin da ya gabata yi hani akan cin tafannuwa da albasa da dangin irin waɗannan itatuwa waɗanda suna da warin da ke tada zukatan wasu to sai annabi ya ce mala'iku suna cutuwa da abin da bil adam suke cutuwa da shi wannan yana maka nuni akan akwai mala'iku a cikin masallatayyanmu kuma duk wanda ya cutar da masallata to a daidai wannan lokaci kuma ya cutar da mala'iku to kila in mutum ne dan uwanka kana iya ganin shi kace ya fi maka amma ban san inda zaka ga mala'ika wallanta naka ce ya fi maka ka cutar da shi to shine al-imam al-qurtubi ke kawo cewa hakan ya sanya dakunan Allah masallatai suka zama mafi soyuwan wuri a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda wannan mahimmancin da waɗansu mahimman al'amura ma ba wannan ɗin ba Allah subhanahu wata'ala ya umarni da a ɗaukaka ginin ɗakin Allah a kuma ambaci Allah da yawa a cikin waɗannan ɗakuna musamman a cikin wancan aya da muka kawo ta satin da ya gabata ayan cikin sautin nur fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun Allah yake cewa ɗaukaka gininta kuma ambaci Allah safiya da marici a cikin waɗannan ɗakuna. Al'imam al'allamatu sa'adi yake cewa waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka tattaru suka ba da hukunce-hukuncen masallatai. Allah ya ce an turfa'a a ɗaukaka ta, sannan sai ce wa yi zukara fi hasumku a ambaci Allah subhanahu wata'ala a cikinta. Sai al'imamu sa'adi ke cewa waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka tattaru suka ba da hukunce-hukuncen masallaci sai ya ce idan aka ce raf'oha da Allah ke cewa fi buyutin azinallahu an turfa'a gidajen da Allah ya yi umarni da a ɗaukaka su yake cewa ɗaukaka su ya haɗa da bina'uha gina masallacai yana daga cikin ɗaukaka su kanasuha hakanan share masallaci da tsaftace masallaci yana daga cikin raf'oha watan zifuha hakan nan ma da tsabtace masallaci minan najasati daga kowace irin najasa wal adha da duk wani abin da zai cutar da masallata to wajibi ne a tsabtace masallaci daga wannan shine ainihin wal adha yace wa saunuha anil majani a kuma kara masallaci kada a barka barin masu tabuwan hankali suna zuwa masallaci waɗanda yake ba su da cikakken hankali wasu biyan da ƙananan yara 'yan ƙanana matuƙa 'yan shekara biyu uku allazina la yahtarizu na anin najasa masu taɓawan hankali da ƙananan yaran da yake ba za su iya kare kansu daga najasa ba akwai yaran da idan ya zo masallaci yana jin fitsari ba zai magana ba sai dai saki fitsarinsa in yana jin kashi sai dai ya kashinsa in amai ya kama shi sai dai ya amansa ba zai tashi ya fita ko ya gane wannan gurin yana da kima ba saboda yarantansa ko saboda rashin hankalinsa to wajibi ne a tsarkake masallaci daga irin wannan da haka da wannan sai ka fahimci akwai waɗansu mazaje masu nufin alkhairi sai ka ga mutum ya ɗauko ɗan shi ɗan shekara biyu da rabi uku uku da rabi ƙila ya dami uwan da kuka a gida sai uban ya ce barin ɗauko shi zo da shi masallaci irin wannan ba daidai ba ne duk yaron da ba zai san ina jin fitsari ya tashi ya fita ya je ya yi ba ina san in zubar da yawon ya tashi ya fita ya je ya zubar ba in aka ce mishi ɗan matsa zai gane matsa in aka ce tsaya nan zai tsaya duk yaron da bai kai irin wannan ba sai dai kai ta mishi tarbiyya a gida amma lokacin zuwan shi masallaci bai ba kai haƙuri ka bar mu mahaifiyarsa al'allamatu sa'adi ke cewa haka nan a tsara masallaci daga kafirai kada wani kafiri a ba su dama su rika hada-hada da musulmi kamar yadda musulmi ke shiga masallatai su ma kafirai suna shiga masallatai sai masallaci ya koma kamar kasuwa to ba za a yi haka nan ba sai dai babu laifi idan wani abu na masallaci ya lalace kuma kafiri ne zai iya wannan gyaran babu lafi a zo da kafiri domin ya wannan gyaran ko kuma kamar yadda muka faɗi satin da ya gabata in an kamo kamammun yaƙi cikin kafirai babu laifi a zo da su masallaci a ɗaure su ko a zaunar da su da manufa ta da'awa saboda su riƙa ganin yadda musulmi ke gudanar da rayuwarsu cikin ƙaunan juna da haɗin kai da fatan alkhairi da kyawawan wa'azoza da shiryatar da al'umma da rashin son kai da rashin son duniya wannan din ya ja su zuwa ga su karbi addinin musulunci amma haka kawai a bude masallaci ya zama kafirai su shiga mummune su shiga irin yanda halin da baitul maqdis ya samu kansa a halin yanzu muna fatan Allah ku kubutar man da baitul maqdis ya kasance yahudu su shiga kirista su shiga musulmi su shiga to wannan ba yadda ake son masallaci ya zama kenan wajibi ne a tsara masallaci daga kafirai sai dai idan abin ya zama mana babu makawa hakanan kuma wajibi ne a tsara masallaci daga allagau wato duk abin da yake wargi da wasa da shiririta da ɗaukaka sauti inda ba da ambatan Allah ba ne za ka ga waɗansu dattawa a cikin masallaci sun ƙware wurin iya wasa da raha da ba'a da latsa juna in an haɗu a masallaci sai an yi wannan wannan ganganci ne kuma wasa da ɗakunan Allah subhanahu wata'ala ne ba domin wannan ne Allah subhanahu wata'ala ya sa a gina masallatai ba kai akwai ma waɗansu waɗanda yake za ka ga sun ƙware wurin gaishe-gaishe ana gama sallah sai wani ya ji ya gaisa da wani wani ya ji ya gaisa da wani ka ƙyala kowa ya ambaci Allah in kana son gaisawan babu laifi in wata lalura ta faɗa ma wani bawa ya yi rashin lafiya ko ya dawo daga tafiya ko an yi mishi mutuwa ba kwaɗi da shi ba sai ka gan shi a masallaci babu laifi ku gaisa ka yi mishi jaje ko ya yi aure kai masa fatan alkhairi amma a mai da wannan tada in an gama sallah kuma sai a juya a gaisa da wannan a juya a gaisa da wannan wannan na daga cikin bidiyo'in da mutane suka kirkiro malaman addinin musulunci sun yi magana akan wannan a wurare da dama to ko da ma an gama sallan za ga waɗansu sun zauna suna ambatan Allah ka kyamaci ka tsoraci mutum na ambatan Allah ka je ka shiga tsakankanin shi da ambatan Allahnsa in ba ya zama tilas ba ko kun yi wani alkawari na musamman kaga mutum yana zaune a ɗakin Allah a masallaci yana ambatan Allah to ka koma gefe in za ka iya jiran shi ka jira shi in ba za ka jira shi ba ka bari ku haɗu wani lokaci sahabbai sun kasance kamar abdullahi dan umar kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari in yana karatun alqur'ani mai girma bai sauraron kowa bai magana da kowa haka nan kamar irin su shaykhul islam ibnu taymiya ɗaliban sa ibnu qayyim ya ce mukan je muna son mu ga malamin mu mu ganshi mu saurari kalmomin shi ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali amma mukan ga yana ambatan Allah ba zai daina ambatan Allah nan ba sai ya kai rabin yi sai ya kai kamar karfe goma na safe tun asubahi su kuma ɗaliban ba za su je su tada malamin ba shi ko malamin ba zai dakatar da ambatan Allah shi ya abin nan ba idan suka yi magana sai ce a nan ne rayuwa ta take natsuwa na da kwanciyar hankali na ɗeba kewa na a nan take ya ce kuma da wannan ne muke galaba akan maƙiyanmu maƙi tun daga shaidan da sauran masu maka hassada da sauran masu maka bita da kwalli to wannan ambatan Allah abin da ke samun maka da gata ke amma sai ga wani ya kware ana gama sallah ya je gaisa da wancan ya je gaisa da wancan ya je gaisa da wancan to wannan ba daidai bane muhimmancin masallaci ba zai kididdigu ba bal ma duk wani dai alkhairi da ka sani to masallaci nan ne mabubbugansa duk wani sharri da ka sani masallaci nan ne ke tunkuɓe shi tun daga jijiyansa ya ga bayansa shekul islam ibn taimiyya yana cewa masallaci nan ne matattaran shugabannin musulunci nan ne matattaran al'umma ga baki daya ya ce manzan allah sallallahu alaihi sallama ya asa harsashin ginin masallacinsa mai albarka ya gina shi akan tsoron allah mene ake nufi da tsoron allah ya ce a cikin masallaci ga salloli ana yi ga karatun alkur'ani mai girma ana yi ko dai a cikin sallan ko a wajenta ga ambatan allah ana yi ga karantar da ilimi ana yi kamar da duk yadda muka bayani satin da ya gabata ya ce ga hutubobi ana yi wanda ake wa'aztar da mutane ga siyasa ana yi kamar yadda muka yi bayani siyasa ma'ananta shine a tsaya ganin rayuwar al'umma ya daidaita da addininsu shine ma'anan siyasa ya ce a masallaci ne ake kulla tutoci na yaƙi wanda za a ba shugabanni a masallaci ne ake zaben gwamnoni a tura su garuruwa a masallaci ne ake zaben ƙananan shugabanni ɗan na yankuna ko shugabanni na wucin gadi duk masallaci ne ke samar da waɗannan ya ce a nan ne dai al'umman musulmi suke tattaruwa su tattauna abin da ya dame su na al'amarin duniya ko na al'amarin lahira idan matsalan korona ta zo ta addabi al'umman musulmi sai a tattauna a masallaci ya za a hudo mata idan an ce za a yi ma mutane rigakafi rigakafin da muke fahimtar sharrin da ke cikinsa yana da yawa muna ƙara jaddada cewa al'ummanmu ba za mu karɓi wannan rigakafin ba to duk a masallaci za mu yi wannan bayanin domin mu komi namu a faifaye yake ba mu gamsu da wannan rigakafin ba to duk a masallaci ake wannan idan al'amarin kowane irin al'amari ma ya taso ma al'umman musulmi to a cikin masallaci ake tattaunawa ko yana da alaka da rayuwarsu ko yana da alaka da addininsu wannan shi ne ƙarshen maganin ibnu taimiyya muka ci gaba da cewa aikace-aikacen da shari'ar musulunci ta ɗora ma masallaci yana da yawa aƙalla ga waɗansu ƙasuroyi guda hudu wanda yake duka waɗannan aikace-aikace su ne shari'ar musulunci ta ɗora mu kowane masallaci daga cikin masallatan musulmi aiki na farko suna kiran shi alwazifatu ta'abbudiyya aiki ta ibada ibadu sun kaskashi biyu akwai ibada wacce take ta tsaya akan mai yin ta ne kawai akwai kuma ibada wacce take tana ɗarsanuwa zuwa ga waninka to wannan a ta'abudiyya ana nufin ibadun da yake ya taƙaita akan mai yin su shi kadai irin tun daga dai ginin masallacin ko kuma yin sallah a ciki ko yin karatun alƙur'ani ko wani nau'i na ambatan Allah ko yin i'tikafi ko yin dawafi duk waɗannan ibadu ne waɗanda yake amma amfaninsu yana tsayawa ne kadai akan masu yin wannan ibada idan kai sallah kai kaɗai sallan za ta amfana in ka zauna kana subhanallah walhamdulillah to ko wanda ke zama kusa da kai yana bacci ba zai samu wannan ladan ba shi kuma kai kaɗai za ta amfana to ire-iren waɗannan ibadu ana kiransu alwazifatu ta'abbudiyya to a masallaci ana son masallacin musulmi ya cika da wannan duk lokacin da aka zo masallaci a samu masu bautan Allah wani na sallah wani na karatun alkur'ani wani na ambatan Allah wani yana dawafi in a maka ne wani na itikafi in lokacin ramadana ne ko kuma wanda ya alwashi cewa zai itikafi ko abin da ya kama da haka wanda yake mun sani cewa irin waɗannan abubuwan idan mutum yana yin su na ibada na farko dai yana tabbatar da makasudin halittar dan adam gabaki daya saboda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na biyu kuma yana nemo makanshi yardan Allah ne da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala na uku kuma irin waɗannan ibadu suna tsamar da bawa daga fushin Allah da azaban Allah suna kuma shigar da bawa aljannan Allah ya samu dacewa da rahaman Allah mafi kololuwan aljanna Allah ka datar da mu da wannan sannan kuma irin waɗannan ibadu suna nutsar da zuciyan bawa in ma wata damuwa da wani tashin hankali bawa ke ciki in ya shiga sallah ko in ya zauna yana subhanallah ko in yana karatun alkur'ani duk sai kaga Allah subhanahu wataala ya gusar masa da wannan damuwa ko talauci ko rashin rashin haihuwa ko wani abu mai kama da wannan duk wata damuwa da ta damu bawa in ya riki irin waɗannan ibadu alwazifa at-ta'budiyya sai ga Allah subhanahu wataala ya natsar da zuciyar shi ya kwantar mishi da hankalinsa to abu na biyu shine suna kiranta alwazifa at-tawjihiyya aikin masallaci wato aikin da yake aikin faɗakarwa a tauje shine a nunar da wani wani abin da yake mai alkhairi shi kuma wannan kamar samar da halakoki na ilimi a masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama duk ginshikin da ke masallacin annabi akwai wani majalisi na musamman da ake karantarwa har ya zuwa yau dinnan zaka ga a cikin masallacin madinan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kujerun malamai masu karantarwa ya fi guda hamsin yanzu haka magan da ake yi ya fi guda hamsin to haka nan ake son masallaci a samar da halakoki a ce daga karfe 8 na safe zuwa karfe 10 akwai majalisun hadisi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza akwai majalisun tafsiri lokaci kaza akwai majalisi na kaza duk wannan yana daga cikin alwazifatu tawjihiyya ko lokaci ɗaya ma ana iya cewa waɗansu suna gabas waɗansu suna yamma waɗansu suna farko waɗansu suna ƙarshe ana ta ba da faɗakarwa da nasihohi da jawo hankalin al'umma sannan kuma hakanan saduwa da malamai masu ba da fatawa ya kamata a ce kowane masallaci mafi ƙaranci a ce limamin masallacin wannan yana daga cikin wajiban kowane liman duk abin da ka ji man faɗi a nan to wajibin kowane limamin masallaci ne shi yasa idan akwai abin tausayi ga limamai to riƙe waɗannan da ba da waɗannan amanonin su ne abin da za ka tausaya ma limamai a kai ba kawai idan aka ce kai liman ne aikinka kawai ka zo ka shiga gaban mutane ka ce a ita liru istawu kawai kai sallah ka watse ba ba wannan shi ne kaɗai aikin liman ba ɗaya daga cin aikace-aikacen liman kenan idan liman bai ba da waɗannan amanonin ba to gaskiya ana mishi wato tsoron abin da zai samu kan shi ranar tashin alkiyama don bai ba da amanin da ke wuyansa ba bai ba da amana ba shi ya sanya al'amarin idan ka san ba ka iyawa to ba ni wuri jawusa in ba ka iyawa ba da wuri kawai in dai ba za ka iya tsakai da bata masallacin ka ya ba da irin waɗannan amanonin ba to nemo wanda zai iya wanda zai ke da kazar-kazar yake da nishaɗin yin aiki ya zo ya aiwatar domin mai ne saboda kar ya ja maka fitina ranar tashin kiyama a ce kai kuma abin da zai kai ka cikin fushin Allah shine limancin da kai a duniya kai kaga bai daidai ba in kuma ba za ka iya ba kai liman to sai ka nemo waɗansu kusa da kai sai ka nemo waɗansu kusa da kai sai ka ɗora musu wannan nauyi akwai limaman da yake sai su mamaye komi a masallaci komi sai sun mamaye ba za su bar dama ga waɗansu ɗaiɗaiku ba in aka samu waɗansu suka zo suka ce za su aiwatar da wani aiki na alkhairi a ta bala'i a ta rigima don mene za a zo a ce mishi a masallacin shi ne za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to ka neman makanka salama don haka a rika saduwa da masu ba da fatawa ana sauraron wa'azoza wa'azoza da liman ke yi in an gama sallan farilla za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadan ne ake gama sallan farilla in annabi ya wayoyo mutane bai musu nasiha ya tsoratar da su Allah kadan ne ake yin haka zai tsoratar da su Allah ya tsoratar da su gidan lahira ya gitta masu ɗabi'unsu ya gitta musu halayensu ya gyara musu addininsu ya gyara musu rayuwar duniyarsu to kowane liman wannan na daga cin aikace-aikacen da shari'a ta dora masa da shawarwari duk abin da ya taso liman kai shawara da mamu ba kaskanci ba ne kai shawara da mabiyanka ina lada ina wani ina wani ku zo mai shawara ga abu kaza ta so ga abu kaza ta so to ya zami a shawarta wani lokaci a karɓar ra'ayin ka kai liman wani lokaci a karɓar ra'ayin ladan wani lokaci a karɓar ra'ayin wani masallaci ba kaskanci ba ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbansa kuma wannan umarnin Allah ne wa shawirhum fil amr ka rika shawartan mabiyanka a cikin al'amura to wannan duk yana daga cikin at-tawjihat al-wazifa at-tawjihiyya waɗannan biyu kenan daga cikin aikace-aikacen da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora ma limamai a masallatansu akwai sauran bayani amma kuma babu sauran lokaci da aka ina ga za mu dakata a ni insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu wata'ala ba da wata dama sai mu ƙarishe bayanan sauran aikace-aikacen da Allah ya ɗora mu masallaci mu kuma ji sauran bayanan da ke da alaƙa da masallaci mu dai a kullum muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rayar da zukatanmu kuma ya ratayar da su da masallatan Allah muna fatan ne mu shiga cikin inuwan Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwan Allah saboda muna da tabbacin cewa duk wanda zuciyar shi ya rataye da masallatai to zai dace da inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah Allah ka sanya mu cikin wannan bayin ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah muna roƙonka duk waɗanda suka ce mu rika sanya su cikin addu'o'in mu ne da kullum Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi abinda suke tsoro na shari Allah ta kudin kuɗe musu ya Allah al'umman musulmi kowa yana da irin tasa bukatan Allah ka dube mu da idan rama ka biya mana bukatun mu Allah ka amintar da mu daga dukkan shari daga dukkan abin da muke tsoro akwai iyayenmu da ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya da ƴan uwanmu da sauran al'umman musulmi Allah ka ba su lafiya Allah ka ƙara musu haƙuri Allah ka sa jinya ta zama kafara gare su ya Allah muna roƙonka abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa kuma Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani ya Allah halin da muke ciki a wannan ƙasa na talauci da rashi da gurɓacewan zaman lafiya da ainihin wato garkuwa da mutane ya Allah ka dube mu da idanka na rahama ya Allah ka ɗaukake mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka getta ɗabi'unmu Allah ka inganta aƙidodinmu ya Allah ka yalwata mana ka yaye mana kunci da talauci da kakani kai ya Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa sallama وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك